أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهل لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa masu girma masu daraja masu sauraron wannan fili namu mai albarka filin ibada da hukunci muna jaddada wannan sallama ta addinin musulunci wacce take dauke da aminci da rahama tausayi kenan da kuma albarka Allah ka tabbatar mana da aminci da tausayi da kuma albarka a tsakanin mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwa muna godiya ga yan uwa da suke da kuke lizimtan ainihin sauraron wannan fili domin mu gyara ibadunmu da muke yi na yau da kullum domin mu gamu da Allah subhanahu wata'ala lafiya lau kowa dai ya sani babban abin da ya kawo shi wannan duniya ba ya zo ne don ya ce sha ya je kasuwa ko ya je ofis ko ya zirga-zirga ta rayuwa ba a wa ma kalaktul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halicce mu ne domin mu bauta masa ita kuma bauta ba ta yiwa sai da ilimi Allah ya saka wa hukumar gudanarwa na wannan gidan rediyo mai tarin alkhairi da albarka da suka tsara a karantar da al'umma a cikin wannan fili kamar yadda aka sani yan uwa muna karanta littafi ne na akhdari ma'ana wanda aka yi wa tsari na tambayoyi da amsa littafi nan da ake kira fawaidul minan lil muhammadi qani su'alun wa jawabun ala kitabil akhdari wannan littafi ne da bai da wani tsada amma kuma yana dauke da ainihin abubuwa masu tsada wanda za su gyara mutum rayuwarsa ta nan duniya da rayuwarsa ta lahira saboda littafi ne da yake gyaran ibada musamman ita sallah ita ce azamul ibadati wacce ita ko wannan sallah idan ta yi kyau to za ta gyara lamarin duniya za ta kuma gyara lamarin lahira idan ba a manta ba muna babin taimama kamar kuma idan masu sauraro har yanzu ba su manta ba mun faɗi dalilan da yasa malam ya kawo wannan babi na taimama a daidai wannan wuri da ake maganan wanka saboda wato magance wata matsala shine wanda janaba ta kama shi kuma yana cikin halin rashin lafiya da uzurin da da zai iya yin wanka ba to lallai zai yi taimama a madadin wato wannan wanka din ya gudanar da sallah wannan sanadin wannan ainihin gaba malam sai shigo da babin taimama wato a cikin babi na wanka saboda a gane cewa lalle a shari'a ta musulunci wato wata shari'a ce mai sauki kamar yadda kullu alqur'ani ke gaya mana wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa mana kunci a cikin addini ba kuma akwai hadisi ingantacce na Bukhari wanda Bukhari da Muslim gaba ɗaya sun rawaito wannan hadisi wanda hadisi ne da ya karbo shi daga Imran ibn Husayn yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hali na tafiya shikenan fa salla bin nasi annabi sai jagoranci mutane aka yi sallah fa idza bi rajulin mu'tazilin sai ga wani mutum yana gefe shi bai yi sallah ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya ma mana aka an tusalli ya akai ne ya faru ba za ka yi sallah ba fa qala sai ce asabat li janabatun wala ma gashi janaba ce ta same ni kuma babu isasshen ruwa da zan iya wanka da shi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bis sa'idi fa innahu yakfika lallai na hore ka ko ina maka wasiya da ainihin ƙasa ita wannan ƙasa din za ta isar maka to malam dai idan ban manta ba karatun mu na baya ya gaya mana abin da ake nufi da taimama ya yi mana bayanin falillan taimama ya yi mana bayanin sunnonin taimama ya mana bayanin mustahabbai na taimama sannan kuma ya mana bayanin abu na hudu shine wato abubuwan da suke warware ita wannan taimama ɗin to akan wannan gaba na abubuwan da suke warware taimama akan wannan gaba ɗin muka tsaya to lallai yana daga ciki kamar yadda cikin abubuwan da malam ya kawo yake cewa dukkan abin da yake warware alwala to to yana warware taimama amma akwai ƙari cikin ƙarin abubuwan da suke warware taimama waɗanda ba sa warware alwala shine wala tusalla faridatani bi tayammumin wahidin ba za a yi sallan farilla biyu da taimama guda ɗaya ba ko da ku taimaman ma'ana ba ta karye ba to dole kowace sallah za ta zama an yi mata na ta taimaman ne sannan kuma ya tabbata wato idan mutum ya samu ruwa ma'ana kafin fitar lokaci damar rashin ruwa ne ya hana shi wato yin alwala sannan kuma lokaci bai fita ba ma'ana lokaci na laruri bai fita ba kuma sai ya zama ya samu ruwa to da haka tunda ya samu ruwa kuma lafiyarsa kalau to anan malamai suke cewa to nan ma sa taimama ta sauka kansa abinda ake so da shi ya dau ruwansa ma'ana yi alwala ita taimama tana nan ne kamar exit ma'ana wata mafita ce da za a yi rike idan ya zama babu yadda za a yi sannan malam ya sake cewa akwai abubuwa kuma da suke halatta wato ayyusu da taimama ana idan aka yi niyyar yin haka wanda mun karanta wannan su'al din ma cewa hal tajuzu nawafilu wa nahwaha liman tayammama li fariba wato malam zai ƙara ga mana dan fadin tayammama din cewa to fa cikin abin da aka hana sallan farilla ne aka hana ba za a yi sallan farilla biyu da tayammama ɗaya ba amma duk abin da bai kai farilla ba to ana iya yin sa wato da taimama guda ɗaya shi ne ke cewa shin nafilfili da makamantan nafilfili suna halatta ga wanda ya taimama domin ya sallan farilla sai ce man taimama li faridatin wanda ya taimama domin ya sallaci farilla jaza lahu nawafilu ba'daha ya halatta yana filfili bayan ta wa masul mushafil ya shafan alqur'ani wanda mun karanta a baya ba shafan alqur'ani sai da alwala to amma ana shafa alqur'ani da taimama idan mutum yayi taimaman domin yayi sallah wato kuma ya zama ya yi niyan cewa idan ya yi taimama domin yin sallar zai mata ba alƙur'ani kuma zai yi nafila wa tsawafu zai yi tsawafi shine zagaye ɗakin ka'aba wa tilawatu qur'ani zai karatun alƙur'ani saboda karatun alƙur'ani da alwala ko da taimama ya fi lada akan karanta shi ba na ba tare da alwala ba to shi ne malam ya faɗi su'alin da muka tsaya akan shi ita hal fi zalika shurutun shin a cikin haka akwai sharuɗa yace akwai sharuda guda biyu innawa shurutuhu sharudan sa shine innawa zalika in yayi niyan haka akwai wasu ayyukan sana alkhairi da ya saba wato bayan sallan farilla idan yayi te gashi kuma yanzu ba alwalayi ba to amma yana so kuma yayi wannan ayyuka din kada su yanke masa to ya halatta sai yayi taimama din yayi sallan farillan kuma ya jona wannan ayyuka din amma daidai lokacin da zai taimaman mala yake niyan yin haka sannan na biyu sharaɗi na biyu kuma wata salar bisarat ya zama kuma wato ya sada wannan ayyuka din da sallah sannan na uku kuma walam yakum jil waqt ya zama lokaci bai fita ba to wannan in shauɗa uku nan suka cika to duk abun da ba farilla ba malai yake cewa za a yi aikata shi wato da wanda ana yin sa da alwala za a yi aikata shi wato da taimama da aka yi domin a yi sallan farilla mala ya sake cewa hal jaza bi tayammumin nafilatu kullama zakarna kullama zakarna shin yana halatta mutum yayi nafila wato bayan yayi sallan farilla da duk ma abin da aka ambata din nan mala yake cewa wa jaza bi tayammumin nafilati kullama zikira illa al-farida nafila kam wa jaza ya halatta bi tayammumin nafilatu wato ai ai nafila da wannan taimama din kullu ma zikira kai da duk ma abin da aka ambata din nan karatun qur'ani ne dawafi ne riƙe alqur'anin ne wato sauran wasu zikirora ne za a zauna a ambaci Allah duka za a yi su illa alfariba sai dai sallan farilla ita ce ba za a yi ba malai sake tambaya to hal yajuzu shaf'u wal witru bi tayammum al isha'i hal yajuzu shaf'u wal witru bi tayammum al isha'i shin yana halatta ai shafa'i da witri nafilan nan na shafa'i raka'a biyu wacce raka'a farko ake karanta sabbi raka'a ta biyu ake karanta kulliya da sai kuma ta uku witrin ake karanta wato kulli ɗayan kenan ake karanta ulhuwa da farbi da nafi shin yana halatta ai wannan nafila ta bayan isha'i ga wanda ya taimawa domin sallar isha'i mala yace jawab amsa wa man sallal isha'a wanda ya sallar isha'i bi taimamin da taimama to abin da ake so da shi qamal shafi wal witri ba'daha ya tashi ya shafa'i da witri bayan wannan ainihin sallah din ta isha'i min ghairi ta'khirin ba tare da jinkiri ba kada mala ya sake tambaya hal tajibu niyyatul janabati liman tayammama li ajliha to fa an zo wurin da ban ga abin da ya kawo mu tun tun farko mun dauko babi ne na wanka abubuwa uku ne manya manya suke sanya wanka akwai janaba akwai haila akwai jinin haihuwa duk da wasu malamai sun ƙara wato musulunta na kafiri ma'ana da sallar gawa to amma dai wayannan akwai sabani akan su saboda wasu malamai sun tafi cewa duka wayannan wanka biyu za su shiga wankan janaba ne sannan kuma abin da ya shafi wankan gawa akwai waɗanda aka ainihin keɓance aka togace aka ce su kama ba za mu a yi musu sallah ɗin ba da haka sai dai ya zama zai iya taruwa a cikin wayannan wato guda uku to shine fa ana maganar janaba din ne da wankan janaba shi ne malam ya shigo da wannan magana ta ainihin mata ya mama ɗin wanda kuma da ya gama ta zai sake komawa cikin babi na ainihin abubuwa da suke wajabta wanka malam yake cewa hal tajibu niyyatu janabati liman tayammama li ajliha shin niyya na wanka wato niyya na ainihin kawar da janaba yana wajaba liman tayammama li ajliha ga wanda ya tayammama domin kawar da janaba janaba ta same shi ga rashin lafiya ga dai dukkan uzurorin nan da muka faɗa waɗanda za su sa mutum ya yi taimama amma shi janaba ce to zai yi niyya taimama su za ta zama iri ɗaya ne da wanda jikinsa yana da tsarki a taimama su ba za ta zama iri ɗaya ba dole a cikin wannan niyya ɗin sai ya ƙudurta cewa ya yi niyya ne na raf'ul hadasil akbar wato na kawar da babban kai da haka sai malai ce za a amsa wa man taimama li janabatin wanda ya taimama domin sallan wato domin ainihin janaba saboda babu yanayi da zai iya yin wanka to fala budda min niyyatiha babu makawa sai yayi niyyar haka din a cikin taimaman da zai yi wanda kuma zai yi taimama ne jikinsa yana da tsarki da shi kuma kaga ba zai yi niyya ba sai yayi wannan ba na ba zai yi irin wancan niyyar ba zai yi niyya ne wato na istibahati salati ma'ana na halatta masa sallah wannan dai shine karshen babi na taimama bayan dukkan abubuwa da malami ya rubo mana na farillai da sunnoni da mustahabbai da abubuwa da suke wurin taimama da kuma wato abubuwa da suke halatta a aikata su wato da da taimama to anan malamai sun yi ta ƙara wa junansu sani wanda kuma yana da kyau a ga mutane don wani lokaci irin haka ba fata ba yana iya yana iya faruwa cewa to yanzu ya za a yi ga mutumin da sallah ta kama shi kuma babu ruwa babu ƙasa ƙasa ce maman ma babu ita iyayenmu dattawa malamin fiƙihu na da in sun tashi ba da wannan misali cewa suke yi mutum ne kura ta biyo shi ya nemi mafaka ya hau wata babbar bishiya yana sama kaga kan bishiya ba ba ƙasa bane amma dai yana ganin alƙibla amma ba ƙasa a wurin kuma ba ruwa a wurin ga kura kuma tana ƙasa bai isa ya sauko ba to amma mu kuma a misalin mu na wannan zamani mafi sauki ka san kullun abu na zuwa a yanayin sa shine ba fata ba Allah ya kiyaye kayya kayya mutun ya shiga kamin yan sanda an kai shi police station to kaga police station fa wurin babu ruwa wanda yake cikin cell babu ruwa kuma babu ƙasa duk siminti ne da kuma fitsari kuma lokacin sallah kuma ka san ka riga da ba fata ba ka zama mai laifi ko ana zargin kai mai laifi ne kaga kana cikin wannan wurin ba wanda zai amince maka ka fito ko ya miƙo maka abin da zaka yi alwala da shi to in an shiga wannan irin yanayi babu ruwa babu ƙasa ya za a yi na san masu sauraro kowa ya kada kasa kunne sosai ya ji menene mafita to lalle malamai sun ƙara junan su sani akwai manya-manyan malaman fikihu guda hudu da ainihin suka yi magana kowa da irin maganar da ya faɗa har ma wani daga cikin malamai ya watsi wannan magana yana ce ma yana cewa fa mallami zidma'an wala mutayammiman fa arbatul aqwali yuhtina mazhaba yusalli wa yadbi aksu ma qala malikun wa asbagu yazdi wal ada'u li ashhaba yake cewa abu zantuka ne guda hudu za mu fara da wato kakan malaman fiqh shine Imam Malik rahimahullah babban wannan malami ne mazhaba yace to idan ka fada wani yanayin da gashi lokacin sallah yayi babu ruwa kuma babu ƙasa da za a yi taimama da shi yace to kawai inji Imam Malik yace shi fatawarsa anan sallar ta sauka kanka eh sallar ta sauka kanka la yusalli wala yaqdi ba za ka yi ba kuma ko da yanayin ya wuce ba za ka rama ba saboda kai a lokacin sallar ba ta ba ta zama wajibi a kanka ba don duk abin da ake yi ba yin sallah haka babu babu taimama babu wannan a fahimtar Imam Malik ba kai ba alwala ba kai ba taimama ba da haka ra'ayi fa na farko na Imam Malik ne shine la yusalli wala yaqbi bi zai sallah ban bi zai rama ba to sai ra'ayi na biyu na babban almajirin sannan mutumin Misr Ibn al-Qasimi shi kuma Ibn al-Qasimi yace to tunda yanayi ne yusalli wa yaqdi ma'ana mutum zai yi sallah din amma ya rama tunda gashi ka zo yanayin da ba ruwa ba ƙasa to kawai kai niyya da da da ka ba alwala ba komai sai kai sallah amma idan ka fita wannan yanayin sai ka rama sallar ma'ana dai kaman hukuncin ka hukuncin wanda kila yayi sallah da najasa a jikinsa daga baya an kara cewa lallai akwai najasa a jikinsa kaga a kaida ta fiqhu zai rama wannan sallar ne yace to wannan shine ra'ayi na biyu amma shine bai yace yace ta yusalli wa yaqdi aksu ma qala malik da ka ibn ibn al-qasim shi yace yusalli wa yaqdi zai sallaci sallar amma zai rama amma shi maliku yace ba zai sallata ba ba zai rama ba malami na uku ashabu yusalli wala qada alai imam ashab kuma yace a ai la yusallibu Allahu nafsan illa wus'aha tunda bai da ruwa bai da kasa sallah shi dai a fahimta sa tunda yana cikin hayyacin sa sallah ba za ta sauka a kansa ba zai yi sallah kuma ko da daga baya ya samu ruwa ko ya samu kasa bi zai saki sallah ka ji ra'ayi na uku wa asbagu imam asbab kuma yake cewa la yusalli amma wa yaji ila wajal al-ma'a was-sajida shi kuma yace imam asbab ra'ayi na hudu kenan yace da zai sallan a lokacin ba saboda ba a sallah sai da alwala ko taimama ɗayan biyun nan sai an same su amma idan ya fita wannan yanayin ya samu ruwa ko ya samu ƙasa to zai sake wannan sallah ne to lalle mu rike wannan sosai ba fata ba wani lokaci aka ji shiga irin wannan yanayi din ka gudu a wani abu ko a fata ba an shiga irin wannan sel din da ba zai yi a yi irin wannan ibada ba na wani dan lokaci to lalle dai idan mun ka shiga da karatunka to za ka ɗauki dukkan ra'ayin da ka ga ya fi maka sauƙi imam malik dai ya tafi cewa la yusalli wa la ba zai salla bai zai rama ba ibnu qasim ya ce ai zai salla amma zai rama asbagu kuma yace ashabu kuma yace zai yi sallah ba sai ya sake ramawa ba asbagu kuma yace bai zai yi sallar ba amma idan ya samu dama a can gaba wato zai rama wannan shine ra'ayin malamai guda hudu akan duk wanda wato sallah ta rutsa shi a wani yanayin da babu ruwa kuma ainihin wato babu kasa to wannan shine karshen wannan babi na taimama shi yasa muka dora wannan magana din saboda mun yi babin alwala gashi yanzu mun yi babin taimama to kuma mun ji irin ra'ayoyi da ainihin madogaran malamai ga wanda ya shiga rintsin da bayi da ƙasa kuma bayi da ruwa kuma bayi da ƙasa da ya ƙarshe malam kamar yadda ya saba ya kan yi mana fa'idatun ƙaruwa ya ce nama amara Allah ta'ala bi tayammumi ya ce iyaka fa Allah ya yi umarni ne da taimama inda ta'azzur isti'malil ma'i ya ce yayin da wato aiki da ruwa ya gagara ne linafi al-haraj wato ko rasa ruwan ko kuma akwai ruwan amma ba za ka yi aiki da shi ba saboda hali na rashin lafiya yace haka lil nafi al-harj wa domin ya dauke wahala da cuta wato sadi abu na ainihin kunci da cutarwa li qawlihi ta'ala saboda Allah subhanahu wata'ala yana faɗa wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba sannan ma lai sake mai ta yake cewa fa tayammu ita dai tayyamma har yanzu yana ƙara ba mu shortcut ɗinta yana ƙara ba mu satin amsarta sannan ko muna kira ga iyaye yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu da cewa murru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha bi ashr ku umurci ayan ku su yi sallah tun suna shekara bakwai in suka kai goma ba su yi sallah ba to ku doke su akai to lallai yana da kyau ba kawai cewa yara za ka yi ku yi sallah ku yi sallah ku yi sallah ba tare da an gwada musu ya ake yin alwala ba ba a gwada musu kuma ya ake yin taimama in ka ga dama a yadda wato kana da dama kai mahaifi ko wata yar kyauta ma ka sa a gidanka ka ce to duk wanda ya iya alwala daidai ko iya taimama daidai to akwai wata kyauta da za ka masa to wallahi wannan tarbiyya in dai ka dora su akan haka to za ka samu sauki da yawa za ka ga an bar koyar da alwala da sallah a wurin malaman islamiyya idan kana tambayan yara su yara da yawa za ka yi ta kan waɗanda ba su yi alwalan ba ko ba su iya tayamma ba kuma kaga a tsari na ƙa'ida sun kai su yi sallah to kaga haka kawai suke yin sallar kenan su ba su ɗauki wancan layin na malaman can guda hudu ma'ana ba su ga wannan uzurin da babu ruwa babu ƙasan ba ga ruwan ba sanya su za su yi aiki da shi ba ga kasan bautan ya za su yi aiki da shi ba wajibi ne iyaye mu kula da manya da yara kowa ya zama ya iya alwala kuma ya iya taimama domin su ne tushen sallah idan ba a same su ba to babu sallah to kaga babu sallah kuma to babu ainihin ibada din gabaki ɗaya babu addini as-salatu imaduddin da aka karbu yi wasa da wannan malam sai sake ne mai sa mana abin da ake nufi da taimama amma a matsayin satan amsar wato yadda ma ake yin taimaman gaba ɗaya yace tayammumu lugatin tayammum a larabci dai alqabdu shine nufi wa shar'an shar'anci kuma baharatin turabiyya wato wani irin tsarki ne da ƙasa to amma ina da ina yake tabawa yace tusta'amud fil wajhi wal kaffaini ana aiki da shi a fiska da tafuka ana da mutum yazo yayi niyya a zuciyarsa ya ambaci Allah da ƙasarsa mai tsarki zai hada hannayensa guda biyu inda zobe ya cire in babu zobe shikenan sai ya hada hannayensa ya bugun ƙasa na farko ya karkade sai ya shafa fiskarsa wannan bugu na farko da ya shafa fiskarsa da shi ne kuma zai dawo ya sake shafa hannunsa zuwa ku'u wato wuyan hannunsa daga nan sai ya sake bugu na biyu sai ya sake shafawa wato daga bayan hannunsa har zuwa gwiwan hannunsa ta, ainihin waje sannan sai ya sake dawo da hannunsa kuma ta ciki ya ainihin tsefe yatsunsa na dama sai ya sake ɗaukan kuma wato bayan hannunsa na hagu zuwa ainihin wannan ɗan dungulmin gwiwan hannunsa sai sake ainihin tabbatar ya dan shi sai sake dawo da shi ta ciki ya fara tsitsefewa daga ainihin ƙaramin yatsansa kowane tsitsefewa da za a yi daga ƙaramin yatsa ake ainihin fara tsitsefewa wannan dai shi tace sifar taimama cikakkiyar sifa kenan ta taimama da haka ta ga abu ne da ya shafi ɓangarori guda biyu shafan fiska da hannaye hannayen nan ana musu shafa biyu ana aka shafa da farko zuwa ku'u shine na farilla sai kuma a shafa zuwa wuyan gwiwan hannu shi kuma shine ainihin na na sunna din kenan Allah karba mana ibadun mu to wannan sai babi na gaba insha Allah kamar da malam ya faɗa cewa a daman ya kawo maganar taimama ne saboda a warware matsalar janaba abubuwa da suke wajen tawanka guda uku ne janaba haila biki to yanzu an iso haila faslun fil haidi fasali a cikin haila anan yan uwa ina ƙara fahimtar da mu da yawa wani da an ce yanzu za a yi fasalin haila sai ce wani ai karatun mata ne a'a ba karatun mata bane ita mace a duniyan nan ko da tana da malamai ɗari babban malaminta shine mijinta da haka shine suke wuni tare su kwana tare shine ya kamata ya fara warware mata matsalolin su na addini idan har don za ka ga ko a ɗaurin aure malamai kullum suna jaddadawa in ka zo ka karɓa mutum aure da ce to ya kula da cinta da shanta da addinin da haka wannan ainihin fahimtar ya jinin nan yake da ainihin yadda ya kamata ya gudana yana kan kowa ne sannan kana da 'ya'ya mata ka haifi 'ya'ya mata idan ma baka haifa ba kai aure ba kana da ɗan ne mata duka fa kai din nan da kake tare da su a gida kai ne malamin su kai ne zaka sani sannan ke kuma uwa ke ma uwa wajibin ki ne ki sani sabanin irin halin da iyayenmu wasu daga cikin iyayenmu mata suke shiga a yanzu idan ya ta fara girma sai dai a fara tunanin ina za a samu mata magungunan mata amma ba a san ya za a yi wato ta kiyaye tsari da musulunci ya tsara na ainihin hukunce-hukuncen jinin al'ada da yadda ya kamata ma'ana ta lizinci tsaftar jikinta yadda za ta yi ibadarta a cikin ainihin wato tsari na addinin musulunci ba. Malai ce fasalin fil haibi fasali a cikin haila da haka ta ɗaya abin da nake so in kai mu wato wannan karatu ne da kowa karatu ne na maza karatu ne na mata karatu ne na manya karatu ne na yara a tsari yadda malamai suka faɗa suka ce to wannan ko bace bata balaga ba to ya kamata a karantar da ita wannan karatun saboda ita balagar ba a san da za ta cince ta ba za ta iya kwana bata balaga ba sassafe ta tashi ta balaga za ta iya wuni bata balaga ba kafin ta kwanta bacci da daddare ta balaga saboda ainihin ita mace alaman balaganta shine zuwan wannan jini na ainihin wato na al'ada shine wannan wannan jini na haila kenan to kaga sai wajibi ne iyaye mu kula mu zama mun san yaushe wannan jini yake zuwa wa mata ɗaya daga cikin masu sharhin littafin nan na ijiya ya ce a yanayin wasu mata ne wasu mata jinin na zuwa musu daga shekara tara da haka daga shekara tara ake fara tsammanin cewa jinin al'ada zai iya zuwa sannan wasu kuma yana ainihin nisa sukan kai sha hudu sannan wannan jini ya fara zuwa musu da haka kenan dai daga shekara tara zuwa kowane lokaci ana ainihin iya tsammanin wato a zuwan wannan wannan jini na na al'ada to kaga sai iyaye dole ne mu kula to sai mu zama mun san hukunce-hukuncen mun karanta da 'ya'yanmu su ma sun sani domin mu gudu tare mu tsira tare mun zo kan wannan babi kuma na ga lokaci yana daga mana hannu amma in Allah yadda za mu dakata akan wannan gaba sai mun zo ainihin sati na gaba insha Allah ta'ala za mu dora daga farkon wannan babi na ainihin haiba wato mu yi bayani na hukunce-hukuncen jinin haila din abinda muka faɗa daidai na daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wannan yanayi da ake ciki na ainihin tsadan al'amura Allah ka kama na saukin su Allah ka gafarta mana 'yan uwa sai mu dage da istighfari mu ta tuba mu ta tuba mu ta tuba mu ta istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ba wani abin da zai kunci alizinci istighfari fa sai Allah ya warware shi babu wani abin da zai zama wahala wato a lizince su gifari ba tare da an samu maganin wannan wahala din ba Allah ta yayi mana wahala da kunci duniya da lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk